أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت ورحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بالعالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب أعطيني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي بذريتي ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كان هجرته إلى الدنيا أو امرأة ينكوها فهجرته إلى ما هاجر إليه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزور وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Allah subhanahu wa ta'ala yana nuna mana buwayarsa da isansa da wadatuwa da komai daga wajen bayinsa shi wadattake ne baya bukatan komansu baya balle ya zalunce su domin haka su san cewa su fakirai ne ba su da komi ya ayyuhan nasu antumul fuqara wallahu wa antumul fuqara ila Allah wallahu huwal gani alhamid shi yasa kada ku yi gadara kuna ganin kuna sallah kuna azumi din nan ku ringa yi wa Allah karan tsaye kuna rashin kunya to fa Allah ya wadatu da ku Allah baya bukatan ku ya halice ku don nuna buwayarsa da isansa ya shiryar da ku don ya ji kanku ya rahamce ku wanda ya ga dama ya yi imani da kadaitan Allah ya je ya haɗu da rahman Allah gobe kiyama wanda kuma ya butulce ya ɗau wani Allah abun bauta ko kuma yana izgilanci da Allah da da ma'aikinsa da saura to Allah ba ya ku Allah ba ya wadatu da ku ya wadatu da ku shi yasa in ya ga dama zai iya kashe ku gabaki ɗaya ba mai ce masa ƙala kuma zai iya dawo da ku da kuke gani yawan ku da kuma inda kuke gani kuɗin nan ƙabilu iri-iri kuɗin nan menene da kuke gadara zai iya zuwa da ku lokaci ɗaya ya ce ku zomo ku zamo ku kauce ku kauce ku faku ku faku domin haka Allah wadatu da ku da yake kiran ku cewa yake aiko muku da annabawa rahmatan ne domin ya yi rahamce ku ya nuna muku kaskancin ku a gabayan a gaban buwayarsa to yau kuma ci gaba yake ce mana wala taziru waziratun wizra ukhra wala taziru waziratun uzra ukhra ba wani mai daukan nauyin wani ba wani wannan amma baya hana wani ya dau wahalan wani ai taimako ne amma ba ga muku haka ba wani kasalalle zai ya dogara da wannan din ya je kwanta to kaga ba zai masa amfani ba akwai naka sannan ka samu taimako kamar inda hausa suke cewa mai neman tashi ake taimakawa a tada shi amma wanda baya bukatan tashi yake zama ya ajiye duwawunsa dolon ƙasa dam kaga wannan ko ka jashi ba zai tashi ba kamar inda Allah subhanahu wata'ala yake wasafa munafukai da mutanen da ba sa suna cewa fi qulubihim marad gashi suna cewa su mu'minai amma an ce su fita su je yaƙi sai kaga suna jan gidi suna neman sai su yi nauyi a ƙasa ma'ana ba su son tashi shi ne Allah yake ce musu ya yi hallazi na amanu malakun iza ƙila lakum in firu fi sabi lillahi a saƙantum alal'ar a saƙantum ilal'ar wai ta ƙila lakum in firu ku tashi ku yi ku fita ku je yaƙi ku je ku kare musulunci ku kare kanku a saƙantum alal'ar sai ku sake nauyi a ƙasa a radiyatun bi hayatin duniya min al'asura shin kun yarda da rayuwar duniya da rayuwar na lahira wanda ba karewa wa ma hayatun duniya bil akhirati illa qalil mene mecece rayuwar duniyar nan idan aka kwatanta ta da rayuwan lahira madawwamiya wanda ba wahala ashe ita rayuwan duniya ba komi bace domin wannan kada ku zabi duniya akan lahira to ashe kenan mana lahira za ta fi amma ka nemi guzurinka ka nemi guzurinka fatazawwalu فإن خير الزاد التقوى فتقوني يا أولي الألباب dole ku nemi taimako za ka tafi gari na mutane wanda ba ka taba zuwa misali kuma dole ka tafi garin ko kaso ko kaki in kaje kuma ba da kasani ba mai baka ruwa ba mai baka abinci ba mai saukar da kai in ka je kai za ka saukar da kanka kai za ka ciyar da kanka kai za ka shayar da kanka shin wannan garin ba za ka dogara ba ka yi aiki ka tashi tukuru ka jajirce ka yi aiki ka ɗau guzurinka ka tafi ko kuma ba za ka yi koma za ka ci ai na tafi garin duk inda aka yi akwai jama'an annabi a wanda za su ba ni sadaka a a shi baka da hankali tun kana da hankali ko za ba ka sadaka ya zama akwai naka hausawa suna cewa idan babanka ya ɗau burgani ya cika da dabino an za a tafi za a tafiya ya ɗau ko bulgami ko kuma mangal ya cika mangal da dabino to kai ma ka yi ƙoƙari ka samu ɗan jaka ka zuba magariya naka shi ya ɗau dabinonsa yana ci kai ma ɗau magariyar ka ci kana cin magariya yana ji kana kakirkakir in yace kai mamar wai mai kace ci na karfi a ce dabino na kake ta ce ka ebo magariya ka nuna maka shi kaga dole ya shiru to wannan shi ne a nan ne ya gani yayi kana da magariya kana ce watakila ya ibi dabino kaɗan ya baka kai mango ka ci dabino amma ka fito ba komai ka ce kuna tafiya yana cin dabino kana ce baba ba ni in ya baka so daya so biyu in yayi ta uku insha Allah ba zai mata hudu ba zai ce kai da waye ce ka ka dauko buzurinka ne to domin haka lahira sai da buzuri kuma ba za a daura laifin kowa akan kowa ba wala tazuru waziratan aw waziratun wizra ukhra wa an laysa lil insani illa masa Allah ba zai daura kowa laifin kowa ba ba zalunta kuma kowa in ka tafi ba mai daukan maka laifinka sai kai shi yasa yace wala taziru kada kada ku- ku zaci za a- za ku goyi wizratun wizra ukhra waziratun wizra ukhra ku dauki za ku ce za ku dauki wani zai daukan muku wahalar ku babu wa in tad'u musqalatun ila himliha la yuhmalu minhu shay yace inda gobe kiyama kowa ya dau nauyinsa in kace ko kai baba ne kace a danka yana dauke da wuzirinsa ma'ana yana dauke da wahalhalunsa in kace masa ɗanawa ne ka taimake ni mana ka ka ɗan ɗaukan mun wannan abu zai ta ba mata wa mata shi ko zai ɗauka Ha, ba zai ɗauka ba bayan ta zo muskalatin ila himliha la ya hamilu min hussein ba mai ɗauka ba mai ɗaukan muka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo hadisi na Buhari yake cewa gobe kiyama uba zai hadu da ɗansa yana ɗauke da laifukansa sai ya ce ɗan ɗana shin shin ni dinnan na gaza wajen tarbiyyantar da kai ko wajen ciyar da kai da shayar da kai da tufatar da kai da biya maka bukata a yayin da muke duniya na gajiye na gaji na bari na nuna na gaji da yi maka alheri zai ce wallahi baba ko daya kai na ka to ka dan mu wani abu mana a cikin wahala din nan nawa bari in rogo maka wani ka dauka zai ce ha baba ni ba ba in na samu mai dauka ba zan ki ba ka ji da taka ni ma in ji da tawa haka mace za ta haɗu da mijinta mijinta ya ce mata kewance a zamanmu na aure a can duniya ki tuna akwai ranar da ban biya miki bukatu ba ko kin nemi wani abu ban yi miki ba a zaman mantakewar na aure na taɓa murguna miki ko na yi miki rowa ko na miki kaza za ta ce ko ɗaya mai gida ka rike ni kamar inda kowane namiji yake rike matarsa ka kyautata min gwargwadonka ko fiye ka yi mun komai ka ɗaukai har na iya dangina ma wayansu ka ɗauki nauyinsu to gashi yau nuna ɗauke da nauyi da yawa watakil wannan nauyin a wajen kyautata muku ne kai da yayanki muka na ɗau nauyin nan ko za ki rage mun za ta ce a shi kenan bai a yakin duniya kai wannan to siyasa ashe kenan ba mai ɗaukan wuzirin wani siyasa Allah kowa ya yi nashi sai dina umar ibn khattab radiyallahu anhu wata rana a cikin mulkinsa yana daga al'adarsa zai fita yana tafakkud na ra'iyya ma'ana yana binciken al'amarin talakawa sai suka fita shi da ministoshinsa ko kuma advisansa su wajen hudu abdulrahman ibn auf da talha ibn zubair da zubair ibn awam da kuma sa'ad ibn abi eh, ibn ah, sa'ad ibn abi waqas shikenan suna tafiya cikin dare ne kasan dare da wanda ba wuta da menene dole ne bayan isha'i ai dare ne balle wasu suna isha'i kamar yanzu in ka kaddara wajajen goma goma da rabi suke yi shi kenan suna tafiya sai suka ga wata mata tana dafa abinci irin gidajen nan kasana masu karamin karfi ba katanga a farfajiya ta aje murhu ta ɗaura tukunya suna wuta sai zai na ya lura kamar cikin tukunyan nan fa ba komi amma matan nan ta sa muciya tana wani haka tana tuka ruwan sai ya tambaye ta yace ke ba Allah ai wannan tukunyan ba komai ciki ruwa kuma an taba tuka ruwa ne tace yace mata ina gari tace gari garin me garin to tace garin to a garin da Umar ne yake shugabanci za mu samu garin tuwo ya ji yana sarautarsa ko ya kula da mu zai ba mu garin tuwo da ya ji haka ya ce mata yana zuwa sai ya gudu ya tafi gida ya zubo gari a cikin buhu ya ɗauko sai abdulhaman ibn abu ya ce a ya amirul mummini na kai gaba bai kamata kana dafo ba ba ni in ɗauka tafi na ce ba ka yi ita zan ba kama da sharaɗi ɗaya da sharaɗi ɗaya kan zan ɗauka zan ba ka ɗauka ya ce me sharaɗinka tun lokacin da matan nan ta rasa gari ban sani ba har zuwa lokacin da na sani har lokacin da yanzu muka ɗau gari muka kai mata har ta tuƙai ta da ‘ya'yanta su ci in wasu ya mutu wannan lokacin da ta sha wahalar nan gobe allah nauyin nan allah ya ɗora mu in za ka karba ka ɗauka to zan ba ka ɗauka ya ce wannan ne ya zan ka ɗauka ya ce to ƙale ni da gari na wannan umar ke nan ba umar ibn khattafa wanda dan adalcinsa a zamaninsa kurawa za ta kama akuyan mutane dan tsananin adalcinsa makiyaye suka ce wane sarki ne wannan haka jikansa umar ibn abdulaziz wannan shi ne ba sha'anin sarauta da wani zai ce zai ɗau nauyin wani ba wanda ya sai ɗau nauyinka a lahira sai ka tafi da naka da ake cewa za a yi shafa'a annabi zai ma shafa'a wanda ya za su yi maka shafa'a ƙul'ani zai ma shafa'a wane ne zai masa ka tafi da guzurinka ne bai cika ba akwai ɗan ƙanƙani shi ne fa za a yi ma tofin amma ba wai ka tafi daga babu ba a ɗauka ba ka a ba wanda yake wani ka yi sallah ka yi azumi ka fita zaka ka yi wannan ka yi wannan ka yi wannan amma a ciki ka yi ɗan laifuka ƙanana ba ka samu tsararin tuba ba ko na neman gafara ba ka yi ba to wayannan din ne sha zaman zalla a cikin hadisin shafa'a mai tsawon da yana cewa idan muka tashi za mu wajen adam mu ce cece mu ya ce shi ba zai iya ba ya tura mu wajen nuhu mu je wajen nuhu mu kai kukan mu ya ce shi ba zai iya ba ya tura mu wajen ibrahim mu je wajen ibrahim ya ce ba zai iya ba ya tura mu wajen Musa Musa shi ma ya ce ba zai iya ba ya tura mu wajen Isa Isa ma zai ce wannan ba nawa bane nawa ya to gai can ya ce sai Isa ya nuna ni an zo idoguwar sujada a gaban zaki a karantar da ni tasbihi wanda ba taɓa karantar da ni ba a duniya ina kamfama Allah ina masa tasbihi har na dan lokaci sai ya ce mun daga kanka me kake bukata in ce shifa'a lamun cewa ummana ce ka je mun baka yace a cikin ku akwai wanda ayyukansa zai sa shi ƙarfin aikinsa zai sa shi aljanna kamar walƙiya kusan kuwa sai shi bauta gobe kiyama ba kowa sai shi bauta ko ka yarda ko ka ka yarda shigan ne zai zama bambanta Allah ne ya ce kowa sai ya bi ta hanyar ta wuta kafin yi cancan to ba dole ka tauyi ba wa in minkum fati wa in minkum illa wahida kana ala Allah eh kana ala rabbika hatman to amma da wucewa shigan wani zai wuce kamar walkiya kun san walƙiya idan ya wuce abu ayi bai kai wakeftawa ido ba yanzu a ce ko nan an tara masallacin nan an zuma wuta an ce ka fito ta nan ka wuce in kana da ƙarfi ai kiwon ka wuce da kyar wani wuta ya kona ka balle walƙiya wani kuma manzala ce zai wuce don ƙarfin aikinsa da imaninsa kamar doki dangarama yana mai sukuwa haka zai ratsa wuce wani ƙato mai ƙarfi mai shagin gudu zai ratsa wani kuma tafiyan ƙato mai ƙarfi zai gabgab ya zai wuce ya ce daga nan sai wanda ayyukansu ya jinkirtar da su guragu tafiyarsu ayyukansu ne ya zama gurgu ya ce zan ce ya ubangiji ummana ummana ummana ummana ya ce sai na ga ƙarshen na ƙarshen ku ya shiga kafin ya shiga to ka gani ashe annan shifa zai yi amfani gawa ga usatu ummati kuma inda shi ma faɗa hadisi muslim yake cewa udakhiru shafa'ati li li ussati ummati yace zan oye shafa'a na ga marasa ji da ummana ba fitulullu ba kar mutum je fasara da ya ji usati ce fitulalle a'a ba fitulullu ba kasalallu wanda ba su yi ba su ji tsoron Allah haka tukatihi ba kasan Allah ya ce wa sahabai ya saukar da Kur'ani ya ce wata kullaha haka tukatihi wala ta na illa wa antum musulmun sahabai suka zaje manzala suka ce ya rasulallah mu ba yau abinda muka ji ka karanta nan gaskiya ka ɗaura mana dutsen uhudu mu goye ta ya fi mana sauƙi mu ji tsoron allah tsoron da ya dace da allah shi ne manzala alwaki allah a sauƙaƙa mana aka sauƙaƙa allah ya ce wata kullaha mastatatu wata kullaha mastatatu to domin haka manzala kwashe ya ga an sa mana wahala zai nemi a kawo mana rangwami ba ka gani mata ma da manza Allah ya ce in ka sake ta in ta zauna ta yi idda ka ba ta wani abu ɗan a tafa ɗaya dan wani abu duk abin da za ka iya sai ya ce haƙƙan alal mutaƙi haƙƙan alal mutaƙi sahabai suka ce kai wannan abin ya yi nauyi ya zan saki mace kuma in ba ta abu ba ta baban da tsoron Allah kenan wasu sahabai suka yi gurnani shi ne Allah ya sauƙaƙa manzo Allah ya ce kar ka halakar da su ba su abin da ba za su yawo ka ba su abin da za su yawo shi ne ya ce haƙƙan ala muhsini haƙƙan alal muhsini haƙƙi ne akan wanda zai kyautata ka gani ashe tunda zai kyautata an na ga dama ne zan kyautata an ban ga dama ba ta tafiya ta sauka lafiya sai ina son kyautata an ba na so ba to kaga an samu sauki da ba an baka bayar ba kai baka tsoron Allah ke hakan alal muttaqi an baka bayar ba baka tsoron Allah to ga wanda suke son kyautatawa wani ya ji sauki wanda suke son kyautatawa sha saƙon mai aisha take cewa ma khayyira nabiyukum baina shay'aini illa ikhtara aysarahu ba ta ba baiwa annabin ku zabi na wani abu ya kawo muku ba cikin biyu sai ya zabi mafi sauki ma'ana kenan in ma mika masa duka biyu masu sauki ne sai duba mafi saukin ne zai kawo aysarahu to domin haka kowa ya yi tukunna ya nemi nashi ka ɗau kuzurinka in ba kuzurinka bai cika ba a cika ta maka da kyakkyawan aikin ɗanka ko kyakkyawan aikin ubanka ko kuma haɗa na ku biyu ɗin gabaki ɗaya saboda gobe kiyama za a haɗa family a haɗa musu aikinsu sai na wannan ya cika na wannan na wannan ya cika wannan amma sai ban kana da aikin amma ba ka da aiki yau zai yi ha sai sallah ce allazina amanu wattaba'atuhum zurriyyatuhum bil imani alhaqna bihim zurriyyatuhum wama alatnahum min amalihim shay wannan shine abinda Allah wa in talu inji Allah inda zaka kira musqalatun ila himliha abunda ka goya na daga nauyi la yuhmal minhu shay ba ba zai dauka maka komai daga ciki ba walau kana za qurba ko madangin ka na kusa da kai danka baban ka ba kusa da kai bane akwai wanda ya bi kusanci kamar kai da danka ko kai da babanka ko kai da yan wanka amma duk ba zai yi ba يوم يفر المرء من أخيه وأمه وصاحبته أها. يوم يفر المرء من أخيه واللي- وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه سود من كل امرئ منهم يومئذ آه يغني تاكما تاشيخ إنما تنذر الذين يخشون ربهم يا النبي محمد كدي كدي wanda zaka jakunan su sune waɗannan da yakhshawna rabbahum bil ghaib waɗannan da suke tsoron Allah a fakace waɗannan da suke tsoron Allah a fakace ba tsoron Allah fili ba tsoron Allah fili wani abu ne ka nuna mutane a waje kai baka shan giya amma a cikin ɗaki kana kwankwada ta to me yake nan ka nuna a waje kai mai tauhidi ne amma zuciyarka kai mai shirka ne me ne amfaninsa kaga baka tsoron Allah bil gaibi ke baka tsoron Allah a fakaice to domin haka su waye ne in suka ji gargadin Allah a harshen annabi suke tsoro mumine na gaske su ne suwa waɗannan da allazi na iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun haka mu a wata aya na jabubilai su ne waɗannan iza tuliya alaihim ayatuhu wa iza zukira Allah innamal mu'minuna allazina iza zukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun mu'mini na gaske shine wannan da aka kama sunan Allah zuciyarsa take raunana saboda azama na ubangiji saboda buwaya na ubangiji saboda ya san cewa Allah mai kama shi ne idan aka ce masa ittaqillah wajidul qalb wa idza tuliyat alaihim ayatullahi zadahu iman amma wanda ba muminin kirki ba mutumin banza in kai masa nasiha ƙara girman kai zai yi wai za ƙila da hun inda kula a hazatul izzatu bil izn fama wahuye fasu buhu jihannama bisa da ya yi wannan shi ne mutum banza shi ka ci ka ji tsoron Allah zai ce maka za ka kai za ka nuna mun tsoron Allah ai na ji ka tsoron Allah to duk mutum da ka ji yana faɗan wannan a hazatu al'izzatu bil is mutumin kirkin ka ji tsoron Allah shiru zai yi ya koma kansa ya yi nazarin kansa ya yi wa kansa faɗa ya ce ashe kai don rashin kirkinki yana gagarsa don rashin kirkinki har bayan ba ma'allan ba har bayan Allah suka sanke baki da kirki baki tsoron Allah to yaya ke da ubangijinki shi ne ma'ana inna malmominu na iza zukira Allah wajilar ƙulo wa iza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum iman wa ala rabbihim yatawakkal amma wanda in kace masa ittaqillah akhazathu al'izzatu bil ithm ya dauma girman kai wannan shine wa shine wannan munafiki wannan ajairi wanda imaninsa tana kan harshensa tana kari hace sa kawai wata aba kulubu wa aksaruhum eh fasiku to domin haka in mutum zai ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah ba dan mutane su ce kana tsoron Allah ba kuma mai tsoron Allah me yana daga siffansa bacin an gaya masa a suturce zuciyarsa ta raunana saboda azama buwaya da girman Allah an gaya masa ayoyin Kur'ani aka kama hujja zai kara imani ya yarda da abin da Allah ya faɗa kuma sai ya dogara ga Allah ma'ana don tsoron wani ko don kwaɗayin abin wani ba zai sa shi ya faɗi ƙarya ba ko ya ƙi faɗin gaskiya a don nema abin duniya kana a ƙarfin faɗa a hana ni abu kaza na yi kaza a yi kaza ne ta shi kina baka tsoron Allah in kana tsoron Allah ka dogara da Allah ومن يتوكل على الله وهو حسبه وعلى الله فليتوكل الايه المتوكلون إنما تنزل الذين يخشون ربهم أي كدي وأن سكي جنجر جنكه su ne waɗannan da ya shauna rabbahun suna tsoron Allah bilgaibi a fakace wa aqamus salata kuma suke tsaida sallah a lokatanta tare da alwalanta tare da tsarkinta wayannan sune mu'minai na gaske domin haka inji Allah ku sani wa man tazakka wanda ya tsarkaka zuciyarsa daga kafirci da munafirci da ayyukan munafirci na boye ya tsarkaka kansa daga riya daga son asali daga ninewa ne da hasada da riba da sakuce da sauransu wanda ya kiyaye ya tsarkaka kansa a irin wannan to ya san ba inna ma ya tazakka li nafsi amfanin wannan tsarkaka da yayi wa kansa yayi wa kansa ne ba wai wani yayi wa ba don wannan kayanka ne da daudan an ce wanke kayanka ka wanke karkai girman kankaki akwai da za ka shiga cikin mutane da dauda da tsami a kore ka ce ku ta ga kuma zai zo ba eh amma kullum kana nan kana wankin kayanka kana fes ba ran da zai zo a kore ka to haka zukata ana so ka rike su kullum fes ya sha guga ya sha wanki zukatanka kullum ka wanke shi da me da yawan zikirin Allah saboda yawan zikirin Allah zai kawo maka aminci a zuciyarka nutsuwa ala bi zikirin lahi ta tuma innal kulu muminai ko mutuwa ka zuwa nutsai za ta zo ta same ka za ta ce mala'ika zai ce maka ya za ta yi wa zuci ran naka magana ya ayyatu hannafsul mutuma'inna ya ayyatu hannafs mutuma'in kusan rai yana da hawa-hawa eh rai ba ka yi ƙoƙari ka kai ranka hawa na ƙwararro a bakabarta a ƙasa za ka sha wahala ƙasanin na ɗaya rai shaidan tana zuga ta da rashin biyayya ga Allah innan nafsa la'amarat bisu illa ma rahima eh to idan yawan ambatan Allah da tunawa da Allah da duk abin da kake yi sai Allah ya dauranka nan daga wannan rahama saboda wannan rahaman ya tura shi gaba ya zama ranka ɗin nan rai ne mulhama ya zama rai mulhama fa'alhamaha ujuraha wa taqwaha to idan ka kai matsayin ranka ta kai matsayin mulhama za ka samu nutsuwa za ka samu nutsuwa ko za ka samu nutsuwa dutse ne in ta samu nutsuwa me malan nutsuwa kai ko kanka yanzu an ce ma wane nutsatse ne in yayi abun kirki ya san yayi abun kirki in yayi abun rashin kirki ya san bai yi abun kirki ba ko ba shi ne nutsatsen mutum ba mutumin da ya san ya kyautata kuma ya san bai kyautata ba a inda ya kyautata ya ƙara kyautar a inda ya munana ya gyara munin ƙaƙangansa wannan mutum za ta yi wane nitsatse ne ya fi abin da ko ba ka ba to shi ne inda ka zama mulham fa'alhama ha ujura ha wata kuwa ha to sai ranka ɗin ya sake tsararki ma'ana ya hau sai ya tafi matsayin nutsatsa da zama rayin da tsatsa shine mutuma'in bi zikrillah tatma'innul qulub in ka tafi nutsuwa ka tafi nutsuwa ka samu matsayin nutsuwa to wannan ran za ta koma nafsu murji'a nafsul murji'a yana mayar da komai zuwa ga Allah baya ganin wani yayi masa wani abu baya ganin wani ya isa ya kyautata masa baya ganin wani ya isa ya munana masa duk abin da ya faru da shi yana daga Allah haka zai dauka to zai ji lokacin da ya samu itmi'inan zai ji wazi'u dakhili ma'ana zai ji wani abu yana kiransa daga ciki yana ce masa ya yana ce mata ya ayyatu an-nafs mutma'inna irji'i ila rabbiki ki mayar da komai zuwa ga Allah sai Allah ya ce alladina idza asabatkum musiba qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me Allah ce ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun duk lokacin da kaji nafsin ka za murji'a ko bi kana mai wa Allah ka samu alheri Allah ne ya baka wa man wajada khairan falyahmid ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه kada Allah kaga ya hada mu daura lau zargi akan wani in baka samu alheri ka ce wallahi kif gwamnati mu kaza ai wane ne billahi da zai shiga tsakanin gwamnati Allah ne abinda Allah bai kaddara ba zai baka ne president Allah ne abinda Allah bai kaddara zai baka mai gidanka Allah ne abinda Allah bai kaddara ba zai baka babanka Allah ne abinda Allah bai kaddara ma ba zai baka wallahi ba mai baka Allah amma in yayi ma zaka samu kamar inda sayyidina rasulullah ya ga wa sayyidina abdullah ibn abbas yake ce masa wa'lam anna al-ummata law jitama'at ala an yanfa'uka bi shay'in لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يدروك بشيء لا يدروك بشيء إلا ما قد كتبه الله عليك babu in duniyar nan duk za zama uwarka asan mahaifiya ba wacce take son ɗanta irinta to in duk duniyan nan uwarka ce ka nemi abu agunsu in Allah bai baka ba za su baka ba in ka duk duniyan nan su zama makiyanka ne in Allah ya mallaka ma abu su da kansu za su ɗauko su baka don ka yarda da wannan in ka yarda da wannan zuciyarka ta samu nutsuwa in ta samu nutsuwa za a kira ta zuwa ka al'amarin da tuttubar wa Allah. Shi yasa Allah ya ce, Ula'ika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma, wannan su ne waɗanda suka samu aminci, suka samu nutsuwa, suka samu aminci daga wajen Ubangijinsu da rahma. Wace ce rahma wannan rahman da zai shiga da su aljanna. wanda manzo Allah yake cewa la ahad la ahad minkum yudkhiluhu amaluhu aljanna illa an yataghammadahu Allah bi rahmatihi sai dai in Allah ya lullube shi da rahma to wanda shine rahma dan ka samu aminci la khawf alayk wala hum eh yahzanu ba bakin ciki tare da kai sai Allah sake ta wa ulaika wancaninka kadai humul muhtadun sune kadai wanda suka samu shari'a saura dukkan bultun bultumi ne duk ba su samu tsiriya ba ba nutsatsu ba ne nutsatse shi ne wanda duk abin da ya same shi Allah yake ba an gane ko nama ya ta zakalin nafsi to kaga idan ka tafi nafsin ka ya zama murji'a kana mai da komai ga Allah to anan zaka samu yardan Allah ka shiga yardan Allah din sai da wannan sai ka zama annafsul mardiya sha sai ce irji ila rabbiki radiyatan mardiya ko maujan ubangijinka ubangijinka yana mai yarda da kai kuma kemakin yarda shi yasa sahabbai suka kai wannan matsayi Allah yake cewa radiyallahu anhum wa radu anhu radiyallahu anhu wa radu eh an radiyallahu anhum wa radu anhu wannan matsayi na ridallahi din ba ikra bane akan sahaba ba a ka karanta gaban ayat radiyallahu anhum wa radu anhu zalika al-maqam liman khashiya rabbah duk wanda ya ji tsoron Allah zai kai wanda matsayi kai dai kai ji tsoron Allah ba matsayin da ba za ka samu da ijtihadi ba sai matsayin ha annabci wannan istifa'a ne na Allah ba zai an riga an rufe shi akan Muhammadu Rasulullah duk wanda ya zo a zamani bayan Muhammadu Rasulullah ya faku ya ce ana Rasulullah ka ce ya kazzabul ashir makarecin banza kar ka ji tsoronsa kowaye ne shi ba kowaye ne ce malkari ya kake saboda manzala ce duk wanda ya yi kurarin annabta bayansa ya sa masa makareci lokacin da matsayi na watan kazzab ya rubuta masa wasiƙa ya ce min musailamata rasulillah ila muhammad rasulillah innal arda nisfaini baini wa bainak manzo Allah da zai mai masa da raddi yace min mahabbatu abdullahi wa rasul ila musailamatal kazzab innal arda lillahi yurithuha man yasha min ibadi wal aqiba lil muttaqin to domin haka idan ranka ya zama haka ka zama mukhlis wadiyatan malziya udkhul fi ibadi annan ne tukun ka shiga cikin bayin Allah na kwarai su ai bayin Allah na kwarai su ne waɗannan da Allah ya bace su yace sun fi karfin shedan laysa laka inna ibadi laysa laka alaihim sultan shi shaidan da kansa ya yi itirafi illa ibadaka minhum mukhlas an gane ko to da wannan ku yi kokari ku zama ibadar wa'i mukhlas wa ila allahi almasir ku sani cewa makoman komai zuwa ga wahidul ahad fardus samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwar ahad wallahu alam akwai minti minti biyar to ya yi tambari da mana ya amfani bayan minti da yawan sanar kake ana laya mutum ba minti Allah shiga fata malam a mai tambayi na cewa yadda bana ko bara shekaran da ya wuce na baya to akwai zakka wanda ya kamata zai cire bai samu ya cire ba kan ya bari bana zai hada su ya cire duka sai Allah ya kawo ibtilalin gobaran kasuwa kayan komai da komai sai yanzu ya zama babu shi shin malam akwai bashin wannan zakkan ne akan eh to ta tukunna na ji tamba bana din lokacin zakka yayi ne shi ma bai cire ba wutar ta tashi na bana din ma yayi ba lokacin yayi bai yi ba akwai bashin zakka na bara a kansa akwai bashin zakka na bana a kansa domin wannan ya nema ko aina ya biya Allah ya ce zakka a cire shi a lokacin da lokacin sai karka bari ya fara fatu haqqahu yawma yawma ba da wai bari gobe yanzu dare a yawma asadi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda addinin mu a wajensa muke karba wata rana yayin sallah la'asar aka ganshi ala gairin al'ada ba irin al'adarsa ba mana in shi ya yi sallah zai zauna in akwai mai fatawa ya yi in akwai wani abin nan da zai musu ya yi musu ko kuma ya zauna haka kurin yana kallon su don ganinsa ma rahama ne ka gan shi ɗin kawai ma Allah zai cece ka gobe kiyama to shi shi ko Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin to sai ga manzo Allah tashi a guje yana tutture kan mutane ya wuce ya shiga gida can sai ya fito sai aka ce mazala ka yi yau abin da ba al'adar ka ba mai iya aka ce mun ganga ka tashi ko wani abu ya faru kana sauri haka ya ce a'a na tuna akwai zakan da aka kawo ya kamata in bayar kafin in fito sallah ban bayar ba ina cikin sallah na tuna shine da na sallama maza kai rana ta faɗi na ce na ɗauka na bayar manzo Allah ma haka kai biyatin fari ma ka rike kudin maskinai kudin mu da mu wala ce maza ba mu yabe ba eh saboda kudin mu ne Allah ce inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina alaiha a ni din na tsaya na sauran naku ne ku tafi ni duk uku na yana ciki eh yana cikin su duka in ka ce fakir ma ni fakir maskin ma ni maskin ne dan ban da abincin shekara a ga shi da fakira eh ban da abinci da zan ci shekara ban da sha Allah in kam dina ba zai iya sayan abinci na na shekara ba amin to a shekara kaga na ga cikin fakir duk fasalar da ka ba fakir ko na maza maliki ne yana ciki ko na maza shafi'i ne yana ciki an gane ko wal masakini ni maskini banda sana'a karantuwa sana'a ne jobless ne shine maskin wanda yana zaune a gida ba abin da yake wal alilina alaiha malami ne mai fadan zakka kuma dun namu ne wallahi kudin mu sai biya والله أعلم ربنا لا تعصنا ربنا لا تعملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على